بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ya sake ba mu damar mu haɗu a wannan yammaci na litinin 27 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 25 ga watan 11 a shekara ta 2019 lissafin miladiya don ci gaba da darasinmu na mako-mako a wannan masallaci mai albarka a littafin fadlul islam tare da sharhinsa na malam salih ali sheikh za mu tashi yau a sabon babi wanda shine babi na biyar a wannan littafi mai albarka mai suna fadlul islam babinsa na farko ya magana akan sunan littafin fadlul islam babi na biyu yi magana akan wujubud dukhuli fil islam babi na uku yi magana akan tafsirin al-islam babi na hudu kuma wanda muka gama makon da ya gabata yi magana akan fassarar fadin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to a yau insha Allah za mu tashi babi na biyar wanda malam ya sa matashiya da suna babu wujubi listighna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwahu babu wujubi الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه كما يدى مالا صالح آل الشيخ قال من ماكن دي قبات سوى وانا للتافي littafi ne na manhaji da yake koya maka yadda za ka rayu a matsayinka na musulmi a matsayinka na malami mai da'awa yadda ya kamata ka fahimci musulunci da kuma maslakin da ya kamata ka bi ko ya wajaba ka bi shi wajen fahimtar addinin musulunci to wannan babi kamar yadda sauran suka gabata irinsa irinsa masu muhimmanci to shi ma yana da nasa muhimmancin wajen koro musulmi wanda ya karbi musulunci ya fahimci fassarar musulunci ya yadda da cewa wajibi ne bi musulunci kuma ya gamsu da cewa in yayi wani addinin ba musulunci ba Allah ba zai karba ba wajibi kuma ya sani cewa labudda an ya taƙayyada bil kitabi was sunna dole ne ya zama ya wadatu da ƙur'ani da abin da ƙur'ani ya yi umarnin abi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya sa ma wannan babi wannan sunan babu wujubi babi ne na nuna wajibcin al-istighna'i wadatuwa bi mutaba'ati al-kitabi da bil littafi ma'ana ka tsaya kan bin ƙur'ani da bin sunna kamar yadda za mu zo mai bayanin dalilin shiga sunna cikin itilaƙin kitab ka wadatu da haka ya zama ka ji ka gamsu cewa wajibinka ne in kana neman shiriya to karka tafi wani littafi sai ƙur'ani sai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauki wani masdari wani source da za ka ɗauki addini sai ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajibinka ne ka wadatu da hakan ka ji cewa duk wani wata mabubbuga da ake bubbugo addini in ba wannan ba to wajibi ka rabu da ita an fahimci abin wajibi kai mene ka rabu da ita kar ka yadda da wani abu da za ka ɗauko addini daga cikinsa in ba ƙur'ani ba ne ba kuma abin da ƙur'ani ya umarni abi wato ma'aiki muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka wadatu da ƙur'ani ɗin an kulli masu yawahu daga duk abin da ba shi ba har ya fito da abin ƙuruƙu ma'ana duk abin da ba ƙur'ani ba ba kuma abin da yalzamu min mutaba'atil ƙur'ani mutaba'atuhu ba shine a sunna to wajibi ka rabu da shi ma'ana duk abin da ba ƙur'ani ba ba abin da kuma ƙur'anin ya wajabta abi ba to lalle kar ka ɗauke shi a matsayin hanyar samun addininka an gane matashiyar me take nufi bai yace wa qaulillahi ta'ala kamar da ya saba a kitabu tauhid da ma haka in ya faɗi babi kuma sai hada da aya da take karfafar wannan sunan babin ko kuma ya sa babin ma shine fassarar ayar kamar babin da ya gabata yace wa qaulillahi ta'ala wa nazzalna alaykal kitaba kuma mun sassaukar da littafi a kanka a gare ka kenan tibyanan li kulli shay tibyanan li kulli shay haka Allah ya ce tibiyanan me ma'anan tibiyanan wannan lafazin tibiyan malamai sun bayyana shi asalin daga bayani ne ma'ana yana mai bayanin kowanne abu shi yasa suka ce ko dai ya zama maf'ulan li ajlihi ko ya zama masdar maf'ulan li ajlihi shine fi'ili ko abinda maf'ulin da ake yake ake amfani da shi a bayyana sababin da yasa aka yi fi'ili ma'ana dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan littafi alqur'ani shine dan ya zama bayani ne dan a yi bayanin kulli shay'in a cikinsa in masdari ne shi kuma ta'kidi ne ma'ana mun saukar da wannan littafi gare ka kuma a cikinsa akwai bayanin kowane abu da saukarwar da bayanin duk a cikin littafin an fahimci abin ma'ana littafin ina nufin ka in ce da saukarwar da umarnin a bayanin duk a cikin wannan aya Allah maɗauki ya saukar kuma ya umarni ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani kamar da yake a wata aya din a cewa وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم أتن أن وجبت بيان أكم من ذن الله صلى الله عليه وسلم nan kuma an faɗi cewa shi littafin shi kansa a cikinsa akwai bayanin komai wannan aya malamai ko da ke in mun zo sharhinta yayin da malam zai mana sharhinta insha Allah za mu ƙara bayani akan abinda malam ya ambata na tafsirin malamai dangane da wannan aya shin ana nufin kowanne abu yana nan a cikin alkur'ani bismihi da sunansa ba haka ba ko ba kowanne abu da sunansa aka ambata ba amma umumatuhu umumin qur'ani wato ayoyi ko lafuzza da suka yi magana suka taɓo abubuwa min haithul umum in the general sense shi ne ma'anar umumat to faɗinsu ya sa sun ƙunshi komai zai iya shigo cikinsu sawa'un an faɗi sunan abu ko ba a faɗi sunansa ba dokokin suna da faɗin da za su ƙunshi komai ya shigo cikinsu kuma sannan dama ai usuli ake ba mutane insha Allah mu bari sai mun zo kan wannan zamu bayyana insha Allah cewa komai din zai iya shigowa sawon an faɗi sunansa ko ba a faɗi sunansa ba akwai doka da ta taɓa shi ga yadda za ka yi da shi ko kuma a ihalar ka zuwa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama an aika ka can a can za ka ɗauki ƙarin bayani na wannan abu a taƙaice dai abin nufi wajibi ya zama mutum ya ɗauki alƙur'ani a matsayin shi ne asalin da daga nan zai ɗauki addininsa an fahimci wannan to shi ne ma'anan tibiyanan likulli shay'i har zuwa ƙarshen aya ya ce warawan nasa'iyu wa ghairuhu al'imamun nasa'i da wani wanda ba ma al'imamun nasa'i ba ina tuna al'imam ahmad ya rubuta wannan hadisi imam ahmad bin hanbal عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب سوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياغا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيغا أهننسا أقوي ورقة من التوراة وتتكده ta attaura a hannun sayyidina umar faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a mutahawwikuna fi a mutahawwikuna ibn al-khattabi riwa imam ahmad a mutahawwikuna fiha ibn al-khattab ya kai umar dan khattabi yanzu har kun rude a wannan hanyar da nazo muku da ita المتهوكون التهوك التحير ويأتي بمعنى التهور التحير والتهور تحير شيني رؤيوة كرسا إن كدوسا تهور كما شيني رش اللورة ككوسا كي كوي باتارة اللورة recklessness شيني تهور تو تهوك ينا ذوى دا معنى تهور ينا ذوى كما دا معنى تحير تحير كما شيني كرؤي ka rikice ka rasa inda za ka bi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa haba umar kamar yace masa ne haba ya dan khattabi yanzu har kun rude ina nan fa da rai ma yanzu na kawo muku wannan addinin ba dade ba har kun koma kun dauko taura ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci ya san sayyidina umar ba ya karanta at-taura ne dan ya nemi wata shiriya ba an fahimta amma dai ya gan shi ya ganta a hannunsa sayyidina umar ya je ban sani ko ya ambata anan ya je wucewa wajen makarantar yahudawa da suke ce ma midrash a larabcan shi mata midrash baitul dirasa su kuma yahudu a yarensu na ibriya suna cewa midrash duk dai ma'ana ɗaya ne mahallin da ake karatu nan suke taruwa su karanta taura su karanta mishna su karanta talmud su shari'i su bayani haka suke zama a nan to ya je wucewa sai ji ana ambatan wani abu ana ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya shiga har da ya ji wani ya faɗi wata magana har ya mare shi a cikin yahuda dan me zaka faɗi magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan to magana ta yi shi ne sai ya ji suna ambatan wasu abubuwa da akwai irinsu a ƙur'ani ambatan wutar jahannama ambatan aljanna ambatan sama da ƙasa ambatan mala'ika jibrilu ambatan annabawa tunda shi sai na umar bai san attaura ba jin ga wani abu da ya kama da abin da ke cikin alƙur'ani sai ja hankalinsa ya game shi ne har ya taho da wannan takarda a hannunsa ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naji yahuda har suna wani zance kaga ashe ya zo neman fatawa ne ko naji suna cewa kaza da kaza kuma sun faɗi wani abu da ke da alaka da alqur'ani to shine a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka shine ya masa wannan faɗan tun kafin ya bincike shi wanda wannan shi kansa yin faɗan kafin ya bincike shi ba za ka ga kuskuren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi faɗa bai bincike ba amma abin da za ka kalla shi ne ashe lalle riƙon abin da zai jawo kokonto a addini a hannun mutum abin tuhuma ne karan farko kafin ma a bincike shi an fahimci wani abu domin nan ba za ka tuhumi gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ne an ce me yasa kai hukunci ka tsaya ka tambaye ni ma me tukuna amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga at-taura a hannun musulmi dole abun faɗa ne shi yasa ya gama faɗa tukuna sannan abin da ya bi baya ya bi to sai da ya ci gaba kuma yake cewa bayan ya ce a mutu hawi kuna ya bin al-khattab ya ce laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan na zo muku da wannan biha ai bi hadhihi al-milla wannan hanyar wannan addinin na zo muku da shi ne bayda fara wannan hanyar fara take kal naqiyatan mai tsafta babu wani abu a cikinta walau kana musa hayyan a riwayar imam ahmad akwai rantsuwa yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa wato Allah law kana musa hayyan da annabi musa yana da rai wattaba'tumuhu kuma kuka bar shi wa taraktumuni kuka bar ni dalaltum wallahi da kun bata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya law kana Musa hayyan gashi ne ya kawo mana wa fi riwayatin walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i yace wallahi da annabi Musa yana da rai to bai halatta yayi wani abu ba in ba bina ba shine ma'ana ma wasi'ahu eh babu abin da ya halatta ya aikata illa ya bi ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala umar a lokacin sayyidina umar yace raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kun ga da'a irin ta sahabbai bai ma tsaya bayanin wanke kansa ba kawai raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya kamar ya ce ya tuba magana ta wuce a ajiye malam ko da kafin mu je kan ku yi haƙuri daidai inda za mu zo kan sharhin mu kyale wannan iya karanta nassin haka mu karanta wani abu da malam bin baz ya ambata in kun duba gashi na an sa al'alamatu bin baz ko ta'liqin malam bin baz ne anan su wannan bugun ba iya maganganun malam salih al-sheikh sai kawo ba amma dai na salih al-sheikh su ne asalin littafin su ne a sama wannan ta'alikin kaɗan da za ka gani na sheikh bin baz a wurin darasi akan karanta masa littafin kuma ya ta'aliki yana cewa hadha wadihun fi qawlihi jalla wa ala wannan abin da kuka karanta a wannan hadisi ko farkon wannan babi yana bayyana ƙuru-ƙuru cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min kaman wannan yana ƙarin bayani akan babin da muka gama cewa duk wanda ya bidi wani addini wanda ba musulunci ba to Allah ba zai karba ba tun daga shi ko kalli fushin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sannan addinin da zaka aikata ka shiga aljanna yana cikin kulli shay'in da aka yi bayanin sa ko ba haka bane duk mai son ya bi hanyar da zai shiga aljanna to an yi bayanin ta a cikin alkur'ani to bana ci gaba har yanzu da cewa wa fi qawlihi har yanzu yana fassara fadin Allah madauki da yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi lalle waɗannan da suke saba wa umarninsa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi su yakin suratul nur a wannan mahalli wasu suna cewa umarnin littafi saboda shi ne yake ɗauke da dukkan shirya to waɗanda suke saba ma umarninsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su kiyaye su ji tsoro an tusibahum fitnatu kada wata fitina ta shafe su au yusibahum azabun alim ko wata azaba mai raɗaɗi ta taɓa su ma'ana duk mutumin da yake son ya zauna lafiya to wallahi ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba yana tattare da fitina fitina a nan duniya ba zai samu kwanciyar hankali da natsuwa ba zuciyarsa ta cika fal da kokonto da rashin yaƙini akan addini wannan kuma ba fitinar da ta kaita sannan kuma a lahira ya haɗu da azabun alim Allah tsare mu wa fi qawlihi har yanzu wannan aya tana dacewa da faɗin Allah madauki wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi ya baku to fa khuduhu ku riko da shi shine asalin addinin da za a tambaye ku akai wa ma nahakum anhu duk abin da ya hana ku kuma fantahu to ku hanu haka addini shine wannan bin umarnin da kuma nisantar abin da aka hana malam bin maz yace fal wajibu ala jami'il ummati a cire alifin da lam fal wajibu ala jami'il ummati ittiba'u abin da yake wajibi akan dukkan al'umma shine abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kana Musa aw Isa aw ghayruhuma ahya'a inda annabi Musa ko annabi Isa ko wanin su ma yana da rai a cikin annabawa ma wasi'ahum illa tibau bai halatta su bi wani abu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu bu'itha ila an-nasi ammatan domin ko shi an aiko shi ne zuwa ga mutane baki ɗayan su ba a bar kowa ba zaka duk wani mai rai daga lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi in bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai shiga aljanna ba duk wanda Allah ya halicce shi daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da ya zama annabi manzo to da'a a gare shi biyayya a gare shi mi kauya ga abin da ya zo da shi wajibi ne ga duk mutumin da yake san Allah ya yarda da shi ga duk mutumin da yake son ya samu sakamako a gun Allah ya shiga aljanna in ba a bi shi ba to ba za a samu shiga aljanna wannan shine musulunci Allah sa an fahimta shi yasa cewa ma atakum ar-rasul fa khudhu kuma ku duba ku ga irin wannan waye Umar wane ne Umar kowa san waye Umar matsayin Umar a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ku ga irin fadan da ya masa yanzu har kun rude daga zuwan wannan hanya har za ku juya mata baya kun kama wani abu to me yake dauke da shi littafi ne da ya kunshi annabi Musa kuma aka saukar wa annabi Musa tabbace an saukar da taura ga annabi Musa ko akwai kokonto ba kokonto to sai Allah sallallahu ya hado gaba daya da wanda aka saukar wa taurar inda yana da rai to haramun ne a kansa ya bi at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi a yanzu wani hadisi yana cikin hadisan da suke bayyana maka ma'anar musulunci na hakika cewa musulunci fa shine lalle ka bi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan ya ci gaba yake cewa li'annahu bu'itha ila an-nasi ammatan Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu ka ce wa mutane ya ku mutane inni ni fa da kuke gani lalle rasulullahi ni manzo ne na Allah manzo ne na Allah ilaikum jami'an zuwa gare ku baki ɗaya nan kun ga ba cewa aka ya ayyuha allazina amanu ba ballantana ka ce iya wanda suka yi imani ake nufi qul ya ayyuha nas haka Allah ya faɗa Qur'ani wannan ya kunshi duk mutane a suratul a'raf falwajibu ala jami'il ummati malam bidmaz yace don haka abin da ke wajibi akan dukkan al'umma rijalan wa nisa'an mazansu da matansu araban wa ajaman larabawansu da ajamawansu ajamawa ba zagi ba ne ana nufin duk wani ba larabe ba yau domin larabci shine yaren da Allah maɗauki ya zaɓa ya isar da saƙonsa ta hanyarsa kuma shine yaren da Allah itlaki a duk duniya ya fi kowanne yare wadatuwa da iya bayani da salon magana da baka bukatar in dai ka iya shi komai a duniya za ka iya faɗa in ka iya larabci komai na duniya ya fi kowanne yare na duniya faɗin domin dama ana samun faɗin yare ne ta hanyar mai hanyoyi daban-daban da za ka faɗi magana kuma shi ne ƙwarewa ba to ka samu yaren da duk duniya ba yaren da zaki yake da suna guda dubu a cikinsa sai larabci sunan zaki ya kai dubu ai mun sha faɗar wannan haka za ka samu abu ɗaya mai sunaye wajen ɗari uku yanzu a hausa kana da irin wannan ba su kan hausa muke ba hausa ma a cikin yarukan da take makotaka da su tana cikin yaren da Allah ya hore mai irin wannan baiwa shi yasa take da mamaye yaruka nan da nan sai ga ta haɗe yaruka da yawa to haka larabci yake don haka nan dan karka ji an ce ba ajame ka ji wani suka a'a yana magana ne akan larabawa da wanda ba larabawa ba Allah ne faɗa Qur'ani hmm? a ajamiyun au arabi ba ajame ne ko ko balarabe ma'ana kenan kishiyar balarabe ba wani abu sai ajamanci zaka duk wani yare da ba larabci ba ajami ne ajami sunansa shi yasa muke rubutun ajami da muke cewa ko duk da wannan suna ne da bahaushe ya sanya wa rubuta larabci da hausa ai rubuta hausa da harufan larabci shi ake cewa ajami bai mu je dai araban wa ajaman ina jan hankalinmu wallahi mu koyi larabci mu koyi larabci dukkanmu mu ɗunguma mu koyi larabci in ka iya larabci za ka ji ba ka son kai wani yaren in ba shi sai dai yaren mahaifiya da ta aka haife ka da shi za ka ji akwai abin da ba ka iya bayyana ba sai amma in da za ka iya koyan larabci ya yi ƙarfin da zai fi ƙarfin hausarka to za ka ji baka buƙatar magana da wani abu in ba larabci saboda daɗinsa kuma dai Allah mulki ya gaya mana Qur'ani lisanun arabiyyun mubin mubin duk abin da kake so ka bayyana to da larabci ya fi kowane yare sauki ba shi da wahala kuma wallahi ya fi ya fi ya fi ya fi turanci sauki ni dai na karanta duka karka ce ban sani ba in dai ana zancen sauƙi ne wallahi sauƙin da zaka koya larabci ya fi sauƙi sau dubu wanda kake ga ne masa wahala dama bai taso da shi bane shi yasa ko kuma zai masa wahala in an an girma in ka girma dama baka koya ba dama kowane yare ma haka ne yanzu ba ka samu mutumin da ya shekara saba'in bai iya turanci ba ka zo ka ce ka ce koyi turanci ai kaga azaba za ka yi masa ko ba haka bane yau don haka kowane yare in baka koye shi daga farkonsa ba haka zai maka wahala amma da za ka dage ka koyi larabci to ya fi kowane yare sauki dokokinsa da ƙa'idojinsa hatta a nahawunsa da meɗinsa a haɗe suke wuri guda kuma zaka wato dokoki ne da suke saɓanin da ke cikinsu ba yawa ai a cikin dokokin turanci za ka ji an ce ga rule ɗaya a grammar amma akwai exceptions ko to wannan exceptions din a larabci sun fi karanci a wani yaren sun fi yawa a kun gane dai me nake nufi ba generalization bane kuma dai amma duk wanda suka san yaren insha Allah sun san yadda abin yake to araban wa ajama insan wa jinna mutum da aljan zancen larabci yasa har kuma manta jumlar zancen da muke yi ko falwajibu ala jami'il ummati abin da yake wajibi akan dukkan al'umma mazansu da matansu larabawansu da ajamawansu insan wa jinnan mutanensu da aljanunsu an yattabi'uhu sallallahu alaihi wasallam wajibi ne su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yanqadu li shar'ihi kuma su jawu zuwa ga shari'arsa hasaba ma jaa fil qur'anil karim wa sunnatil mutahhara gwargwadon yadda ya zo a ƙur'ani da kuma sunna mai tsarki walaysa lahum al-khuruju an zalika ba su da wata dama da za su fita daga wannan in ana faɗin wannan wani sai ya ji kamar an takura mutum ko irin masu tunanin zamani na yanci din a bar mutum freedom of thought freedom of speech freedom of everything ko a ce wai mutum a ce freedom of religion ya ga dama ya yi wannan addini ya ga dama ya wani in kuma in ya ce musuluncin ma zai to sai ya ba wa kansa dama ya yadda da kaza ya ce shi kaza din nan fa shi yana da dan ja akai to musulunci gaskiya ba haka yake ko ka yadda ko ka rabu da shi yancin ka kaje kai ta yancin ka amma ran kiyama in ka je ba musulunci wuta ce zancen ɗaya ne ba shi da wani saɓani wala yana faɗi wani abu ne haka fundamental yake a musulunci ba takurawa a matsayin mu na bayin Allah da ya halicce mu muke wannan zancen ba a matsayin wai kai da zaka gina wa kanka kwakwalwa har ka ba wa kanka yanci kana da tunanin kaza da freedom din kaza da kaza sai Allah ya faɗa ka ce a'a amma kai in ka faɗa in wani ya ce a'a sai ka ce a'a ya kamata in Allah ya ce eh ka ce a'a to kai ma in ka faɗa wani ya ce a'a sai ka saki kai ma ka kyale shi dan me ranka zai ɓaci in wani ya ce maka a'a akan maganar da ka fito da ita haka wannan abin da ya shafi yanci yanci ne da ake tattallansa yanzu dishirmi ne babu wani abu a musulunci da ake kira absolute freedom babu shi inda wanda ya san abin da ake fi da absolute ko ba haka ba kun sani yau a ce gaba ɗaya komai kana da freedom kai babban freedom shine a tsabtace a rairaye maka kwakwalwarka a ‘yanta ta daga bauta wani wanda ba shi ne yake da minna yake da baiwa a kanka ba in ka bauta wa wani wanda ba shi ne ya halicce ka ba ba shi ne yake ma ni'ima ba to kai bawa ne ga wancan tunanin ko ba haka bane yau da ka yancin da musulunci ya shi ne ya zo ya fidda mutane daga bautar gumaka bautar dan adam irin su bautar aljanu bautar duk wani abu da ba a ganin sa da yake tsorata su banda Allah Allah shi kowa ya san da gaske shi ne babu wanda ya taba da'awar shi ya halitta sama da ƙasa amma shi yayi kuma har yau ba wanda ya karyata shi ko ka taba jin wani wanda ya ce shi ya sama shi ya ƙasa babu ko masu bincike a sayanci za su sai akwai wani ƙarfi da ya halitti kaza shi kenan sai tsaya iya wani amma shi Allah fa har yau babu wani sayanci fa da ya ce shi yayi ko ya san wanda yayi ko ba haka bane sai dai a ce akwai supernatural power sai kuma tsaya iya nan to sai gashi mun samu annabawa sun zo ba iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun daga annabi Musa da annabawan banu Isra'il je kan littafan Yahudawa har zuwa yanzu abin da ke ciki shine me Allah wanda ya aiko annabi Musa shi ya halitta ka duba at-taura ay al-injila ta annabi Isa shi ma abin da ke ciki Allah wanda ya halitta sama da ƙasa shine wanda ya turo ya aiko annabi mu annabi Isa wannan abin duk kuru-kuru yake zancen cewa ba ma'alici wannan wata fikira ce ba kuwa daga baya ta zo wa mutane an fahimci abin to wanda ya faɗi cewa shi ya wannan halitta ai shine wajibin ai masa da'a in kuma wani yana jin akwai wani wanda ba wanda ya faɗi shi ya din ba sai zo ya gwada hujjojinsu ya gwada wa ya fi ƙarfi shi sa kake ganin manya-manyan farofesoshi a jami'o'i suke musulunta daga cikin waɗanda ba musulmi ba in bincike ya kai su ga irin wannan abu sai sai kai wannan abun an samu irinsa a littafin nan na musulmi wanda ashe an daɗe da faɗin wannan mu yanzu muka gano a duk kuna jin wannan da abubuwan a cikin sabon bincike da ake yi a zamanin yanzu an binciko kaza an binciko kaza da ana cewa ƙasa wuri guda take ko rana ce take zagaye ta a karatun da abokan jamma yanzu an go an gano kowanne yawansa yake yi a cikin wannan halittu kuma haka Allah faɗa Qur'ani wa kullum fi falakin yasbahun haka in ka ga an binciko wani abu a wani zamani kuma kaga kamar ya saba wa Qur'ani to la'alla guntun binciken yana zuwa masu binciken ne na yanzu iya abin da suka gano kenan nan gaba za a ƙara bincikowa za a ƙara bincikowa za a ƙara bincikowa kuma za a dawo kan wanda ya halitta da ya faɗi abin adadinsa in adadi ne menene haka za a dawo za ka karka bari wannan abubuwan da ka karanta a zamani su sa ma kokonto a kan alƙur'ani tun da ku ƙur'anin daga mahalicci yake to ya fi kowa sanin menene ya fi maka amfani in ya sa doka kar a zina ya san muninta ya sa doka kar a sata ya san munin ya fi ka sanin munin amfanin da ke cikin a daina sata ga shi kai kake amfanuwa amma shi Allah ya fi ka sanin wannan amfani da haka in yace ka yi kaza to ka yi ya ce ka bar kaza ka bari ya aiko manzo ya ce in ba a yi masa da'a ba ba za a shiga aljanna ba tunda aljannan nan tasa ce to kana da wani zabi ka ce ba za ka bi ba ka ce za ka bi freedom freedom ba gidan rediyo ba mutum ya ce zai bi wato yanci yancin wani abu ya zaɓi kaza zai yadda da shi kaza ba zai yadda da shi ba babu wannan dole a kowane addini ka gani akwai dogma abinda za ka yadda da shi ko baka san asalinsa ba shine dogma to haka a musulunci dole ka sallama wannan haka Allah ya zaɓa haka yake so in kana son musulunci ka bi haka ba ka so to kuma zaɓinka kar ka fahimci wannan kamar zafi ne an kore ka ba haka ake nufi ba amma so ake ka yi rizinin kar ka bari wani zancen yanci yanci ya sa ka yi ridda daga addini ka ji cewa kana da damar ka yi musulunci in ka ga dama in baka ga dama ba ka ce ba za ka yi ba manzo ne wannan fa ban manta abin da nake yi ba zancen da muke shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga littafi wanda ba na ƙarya ba allah aƙalla dai sunan littafin at-taura kuma annabi aka saukarwa wani annabi da ya gabata annabin gaske kuma annabi babba irin annabi Musa duk Qur'ani ba wanda sunansa ya maimaitu irin annabi Musa duk annabawan Allah ka karanto alqur'ani daga bakar zuwa nasi annabin da surorin duk da za a yi kissoshi sai an faɗi sunansa annabi Musa ya fi kowanne annabi yawan ambato a cikin alƙur'ani amma duk da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da yana da rai in bai bi ni ma'ana bai halatta ba gare shi ya bi wani abu in ba ni ba tun zuwa ne ne kuma wanda zai zo ya ce yana da wani yanci ya bi abin da ya ga dama ya zaɓa in ya so ya yi in ya so ba zai ba kuma yana tsammanin komai zai zama yadda yake so a sakamako ba haka ba ne za ka kai kanka adalci kai imani da Allah kai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka zauna lafiya to Allah kyauta mu koma sharhi ko to mallan yace asharhu sharhin wannan aya da kuma wannan hadisi guda amma kafin nan zai sharhi akan ma'anar topic din shi kansa wujubu al-istighna'i an bi mutaba'ati al-kitabi an kulli ma siwahu zai bayani akan wannan sannan kuma ya zo bayani akan ayar ya mana sharhi ta sosai sharhi na ilimi sannan kuma ya zo ya mana sharhi akan wannan hadisi din yace fa hadha fa hadha babu wujubi listighna'i bi mutaba'ati alkitabi wannan babi ne da yake magana akan wajibcin musulmi ya wadatu da bin alqur'ani ya gamsu da haka ya tsaya haka an kulli ma siwa daga duk abin da ba qur'anin ba ya kyale shi ya'ni bil kitab abinda ake nufi da kitab anan alquran qur'ani ake nufi wa fi adadin minan nusakhi aidan wani adadi daga cikin kofe kofe na wannan littafi na fadlul islam ya zo wa bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai wani kofin na littafin wannan da shi malam ya rubuta malam Muhammad bin Abdulwahab shi malam Salih Ali Sheikh da yake sharhin shine yake faɗi ya ga tunda yanzu kun ga wannan ai bugu ne ko da wata matsaba'a ya sunanta ta buga na san dai mun sha magana akan abin da ya shafi yawa darul hidaya ga can darul hidaya lin nashir ko kuma darul ulumi wal hikam sunan gidan bugun da suka buga in ka ɗauko wannan ka ɗauko bugun wata maɗaba'ar kuma wani printing company ɗin sai ka ga akan samu ɗan bambanci a wani wuri aiko to amma galibi na bugu dai ba a cika samu ba amma an fi samu a manuscript wato rubutun hannu malam muhammadu abdullahab ya rubuta littafin nan da hannunsa to an samu wasu kofi kofinsa nasa an samu wasu kuma kwafi-kwafin ɗalibansa da suka kwafa daga gare shi to sai aka samu a cikin wasu daga cikin kwafi-kwafin da aka tattara malam ya ce akwai maganar bayan bi mutaba'atil kitabi an ƙara wa bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an gane saboda la'alla wanda ya rubuta yana ganin in an ce mutaba'atil kitabi kadai ba a faɗi sunna ba kila wani ya fahimci qur'aniyun ake kiran mutane zuwa gare shi an fahimta yawwa shi ko malam ba haka yake nufi tunda a ko ina zai ga mana alkitabu wa sunna abin da yake nufi dama kamar da zai zo bayyana wajibi abu qur'ani a matsayin shine masdari da kuma dukkan abin da qur'anin ya wajabta abi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan menene umarni ne a cikin alqur'ani cewa abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka al-kitaba litubayyina ka gani litubayyina linnasi ma nuzila ilayhi wannan mun sha magana akan ta ko cewa Allah madauki nan ya faɗi ya saukar da littafi kuma sannan ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani inda kawo littafin shi kadai ba tare da bayanin ba ya gamsar shi kadai da ba za a ce ayi bayanin ba a ce bukatar littafin zuwa ga bayani shi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani shi kuma da ya tashi ya yi bayani bayanin nan nasa ba shine a cikin alkur'anin ba bayaninsa ya faɗe shi daban sahabbai sun rubuta wani sun rubuta wani sun haddace daga baya kuma an tattara mana shi shi ake ce sunna shi ake ce hadisai an fahimci wannan abun don haka sai wasu suke ganin in ba faɗi sunna ta fito kuru-kuru ba kamar akwai naƙasi to shine nan malam sai yake cewa a wasu daga cikin nusakh din an ambaci wa bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam sai ce wal madhkuru huna amma abin da aka ambata a nan wanne kama huwa fi nusakh mu'tamida mu'tamada min hadha alkitab kamar da yake a copy copy reliable copy shine mu'tamada wanda za a dogara akan su yace huwa sahih wanda ke cikin nan shine shine ingantacce ma'ana mene babu wujubi listighna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwa ba a ƙara me wa bi mutaba'ati sallallahu alaihi wasallam a ciki ba wannan a topic din littafi ne amma za mu gani kuma a ciki to sai sai li anna unwan albabi domin kuwa matashiyar wannan babi shine wujubu listighna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwa wa sayati bayanu bayani zai zo mana na cewa anna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tadkhulu fi fi mubaya'atil kitabi tana shiga cikin biyayya ga littafin ai wannan sanan abu ne mun sha zancen ko ba zai yiwu mutum ya ce yana biyayya ga qur'ani kuma ya ki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ɗaruruwa wani malami ya tara ayoyin da suka zo a qur'ani kawai na wajabta abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani da yawa daga cikin ku ko daga cikin mu nan ba zai ta tsarruki ma cewa wannan aya tana nuni zuwa ga haka sai an yi tadabburi sai kai mamaki cewa duk qur'ani cikin sa akwai umarnin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a to in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za ka yi bawan Allah ya za ka yi wannan addini shi qur'anin sai ina ka san shi wannan yana cikin abin da ya kamata a ga wa ƴan qur'aniyu masu tatsini da wannan ra'ayoyin cewa ba za a bi hadisi ba masu kala kato waye ba su alqur'ani ba dai Allah rahman tsangayar su bane tabbas qur'ani daga ina ya zo daga Allah yake in dai sun yarda Allah ne ya magana to Allah kuwa ba a kanmu ya saukar da qur'anin kowa da nasa kofin ya rika rubutawa wa aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko shi aka saukarwa to ya za a yi ka karɓi littafin shi kuma kai watsi da shi in dai ka gaskata cewa daga Allah yake to aiko ka tabbata a duniya ba iya ƙur'ani ya karanta ba ya faɗi wata magana ya kwanta ya tashi ya kira mutane ya yi magana da matansa ya zauna a ƙofar gidansa ya zauna a masallaci ya ilmantar ya yi sallar juma'a kafin sallar ya yi hudu ba kuma ba ayoyi kawai ya karanta a cikin hudubar ba ya yi bayani wannan bayanin zai tafi haka a banza ba za a saurare shi ba ko da akwai shiriya a cikinsa ko da bai saba wa ƙur'anin ba kamar da kuke cewa dole ne ya yi magana maganan nan to ita ce sunna a tattara ta a haɗa ta a kalle ta shi aka saukarwa alƙur'ani don haka ba zai saba wa alƙur'ani ba in ka karanta wani abu a sunnarsa sai ka ji kamar ya saba wa ƙur'ani to ka tambayi wanda suka san sunnar suka kuma san qur'anin sai su yi maka bayanin yadda abin yake babu wani hadisi da ya saba ma qur'ani duk duniya wanda malamai ba su yi bayanin an a fahimtar ka kai kake ganin akwai sabanin to malamai ka karanta sharhohin hadisai duk sun yi bayani me ake nufi nan aya tana nufin kaza ne hadisin kuma yana nufin kaza shikenan sai kwakwalwa ka ta huta amma mutum ya zo ya ɗauko wani abu wani sabon addini sunansa wai yan ba hadisi ko ƙala ƙato ko makamancin wannan wannan sabon addini yau babu wanda zai musulunci ya zama babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sai da idan ba musulunci zai ba to mu koma mu ci gaba sai ce domin kuwa wa sayati bayanu anna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam tadkhulu fi mutaba'atil kitab biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin biyayya ga littafi wal istighna'u bil kitabi wadatuwa da littafi wato alqur'ani yashmalu aidan al istighna'a bi sunnatihi alaihi salatu wassalam ya kunshi shi ma ka wadatu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dauko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba ka sashi a cikin addini قال صلى الله قال رحمه الله malam Muhammad bin Abdulhab yake cewa wujubu listigna'i wujubu listigna'i tau malam kai abu ashe ban ce ka karanta ba ko na manta an ci gaba ba komai shike yace wa lafzul wujub lafazin wujubi hadha shi wannan lafazi na wujubi ma'khudun an samo shi ne au mustadallun alaihi an kafa hujja gare shi ne ba hujja da shi ba mustadallun alaihi ba mustadillun mustadillun shine malamin da ke kafa hujja mustadallun bihi an kafa hujja da shi mustadallun alaihi an kafa hujja nuni zuwa gare shi yawwa an samu abin da zai nuni zuwa gare shi bima auradahu min al-adillati allati fiha bayanu shumul al-kitabi an fahimci wannan ne daga dalilan da ya kawo na aya wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay'in da kuma hadisin nan na sayyidina Umar an fahimta daga ciki aka fahimci cewa lalle ashe wajibi ne a yi riko da ƙur'ani a yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina aka aka ɗauki wannan wajibci mu koma mu kalla ina so ku yi istihadi wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay me ya nuna mana wajibcin tsayawa kan littafin tunda Allah ya ce kulli shay'in tunda yayi kulli shay'in ya gama to ba buƙatar ka je wani wuri ka nemo wani abu qur'anin ya bayyana maka komai sannan fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da ya ga sayyidina Umar da at-taura a hannunsa ko wani shafi na at-taura wannan fushin ya nuna me ya nuna ashe wajibi ne a kyale at-taura a zamanin yanzu wajibi ne a riko da alqur'ani an fahimci abin to daga wannan ayoyin shine ma'anan al-mustadallu alaihi shi wannan wujubin ustudilla alaihi bima awradahu min al-adillati ya bayyana zancan allati fiha waɗannan aya da hadisi wadda a cikinsu akwai shumulul kitabi cewa littafin ya kunshi komai shine li kulli shay'i wa ta'atin nabiyyi da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa luzumal jama'ati da tsayawa tare da jama'a kar ka balle kai wani addini daban ba na jama'ar musulmi tsayawa akan gaskiya shi kuma na ina ka gano ina muka samu wannan ana cikin musulmi ana zaune a musulunci kai kai haɗe in aka ga wani daga cikin musulmi ya ɗauki wani abu na wani addinin ai kamar zai fanta kenan zai bi wata hanya da ba to ya ya zama mufariqul lil jama'a to dan gudun wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya tsaya cikin addinin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلنا sannan mun fahimci a cikin wannan hadisi akwai hani akan karanta da bincike annazar nan bincike yake nufi fi kutubil umami qablana cikin littafan al'ummomin da suka zo gabanin mu domin neman shiriya wajibi ka sa wannan kaidi yau bincike cikin su don neman shiriya shine haram bincike cikin su don neman karkacewar da kuma a mata raddi wannan a cikin da'awa yake an gane baya cikin abin da za a ce haramun kawai mujarradin karantawa a'a in bincike ne za ka yi saboda kana da ilimi da malaka ta bincike za ka iya bincike ka gano kurakuren da ke ciki don ka bayyana wa al'umma a kiyaye to nan ba kuskure ba amma a ce kana karantawa don neman shiriya yadda za ka karanta alkur'ani shi ma bari ka karanta ko kana cewa akwai lada ko ka ƙudurci cewa shari'a ciki har yanzu ya halatta a bita to an samu bata an fahimci abin amma an kana karanta wani dan kai masa raddi to wannan babu wani abu a cikinsa bal yana cikin abin da da'awa take lazimta shi a zamanin yanzu wa ghadabun nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma ra'a fi yadi umara awraqan min at-taurat da fushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da ya ga wannan takadduna at-taura a hannun sayyidina Umar duk wannan daga ina muka same shi daga wannan hadisai to wannan fushin yana nuna me yana nuna ashe wajibi ne a riƙe alƙur'ani kar abu wasu littattafai na al'ummomin da suka gabata an fahimci abu to yanzu kenan ashe duk wani littafi ba ƙur'ani ba ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai zama source da mabubbuga da zaka samu addininka ba addininka ina zaka same shi in dai musulunci ne to a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ya isa shi yasa kuka ga a gun malaman aqida an suna zancen masadirul aqidatul islamiyya sources da ake samo aqida to guda biyu ne kawai qur'ani da sunna amma an ka zo fiqhu in ana cewa masadirut tashri'i sources na law na islamic law guda hudu ake gaya maka ko da qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi an fahimci waɗannan wannan ba kuskure bane saboda me ita law ta kunshi abin da yake nassi ya ɗauki wani wani gun kuma istihadi ne a fahimtar nassin zai sa a fito da wani abin daban an gane kamar abin da shafi kiyasi hukuncin abubuwa da suke faruwa sabi a zamani zamanin duka da suke zuwa yanzu misali zamanin mu akwai abubuwa da yawa da babu su ba sunan su a cikin alkur'ani kuma ba ibada ba ce amma cikin rayuwa ce ta mutane me hukuncin saye da sayarwa ta hanyar intanet me hukuncin pos ko ba ana ta wannan zancen ba yanzu me hukuncinsa me hukuncin ciniki a kaza da kaza da kaza ina zaka samu wannan in babu sunansa a qur'ani sai ta hanyar ijtihadin malamai malamai sun karanta qur'ani sun fahimce shi sun karanta sunna sun fahimce ta sun fidda ka'idojin da aka gina shari'ar akai sai su ce to duk abin da ba kaza a ciki ba kaza a ciki ba kaza a ciki ya halatta duk abin da babu gharar ba cutarwa ba jahala ba maisir tata babu kuma riba to cinikin ku kuje ku cinikin kaga ashe kenan duk wani sabon abu da yazo to ga yadda za a kalle shi don haka wannan ababun me tashri'i ne allo amma in aqida ne me za ka yi believing me a zuciyarka to kar ka fita daga qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa littafin fiqh da ko aqida an fahimci abin abin nufi ba a zu ba ma'ana littafan aqida harkar littafan fiqhu ba a dako aqida a cikin su in ba a yi maganar aqidar a ciki ba amma an maganar aqidar a ciki zaka dauka saboda maganar aqida ce aka kawo ta cikin littafin fiqhu ba harkar fiqhu aka tattauna ba kamar muqaddimar risala ta malam ibnu abi zaid al-qirawani a farkon ta ayyukan zancen aqida ya ko kafin ya shiga fiqhu